الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dan uwa barkamu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na taujihi na ilmul qira'at al mutawatira wa shadza bil urub al lughawiyyah wa shar'iyyah tafsilan wa tatbiqan wanda wannan shine majalisin mu ko zaman mu ko darasin mu na 93 za mu fara a cikin suratul hajj mun kai karshen suratul anbiya a darasin mu da ya gabata muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya ayar da zamu tashi akan ta inda akwai tujihul qira'at aya ce ta wato biyu a cikin suratu al-hajj sai dai ba za mu iya fahimtar bayanin da kyau sai mun koma aya ta farko Allah subhanahu wata'ala ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku Allah subhanahu wata'ala kinan wannan da'awa ce amma akwai inda Allah ke kiran masu imani nan kuma gaba ɗaya yace kowa ya ji tsoron shi don Allah shi ya cancanta a ji tsoron shi Allah ce to inna zalzalata sa'ati shay'un azim an gane ko lalle tabbas zalzalata sa'a girgizan nan ta kiyama shay'un abu ne azimin mai girma to duk abin da ka ji Allah da kanshi ya ce yana da girma ka san dada lamar ya kai inda ya kawo mun gane ko sai Allah ce yawma tarawunaha ranar da zaka ganin mace tazhalu kullu mu'muratin ko ko ranar da zaka ganta shi wannan yinin an gane ko tazhalu ko zalzalakin zaka ganta saboda ita tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at dukkan mace mai shayarwa za ta wato tazhalu shagaltu hankalinta ya fita daga ɗan da take shayarwa nan sai ce murdi'atin asalin waɗanda kalimomi a larabci ba su buƙatar tawo kamar alha'idu mace mai haila ba a ce alha'idu to dan namiji mai haila alkawa'ibu jam'i ne na ka'ib wa kawa'iba atraba mace wadda nonon ta ya fito saboda namiji nonon sa baya fitowa irin na mace kidan bai buƙatar tawo taliqun mace wadda aka saki asalin shi mutallaqa ne sai an kace taliqu kamar ita yi saki amma ismul fa'il nan urida bi ismul maf'ul an gane ko ba a ce mata taliqa saboda mi saboda mace ba ta saki namiji ne yake yake yin saki to murdi'a mace mai shayarwa namiji bai shayarwa to sai an kace kuma bai bukatar ta unto nan sai kuma qur'ani ya kawo ta sai sun kace hikmat in kan ga waɗanda sunaye sun ɗauki ta'un waɗanda ba su ɗaukar ta'un to suna nuna ana cikin halin abin yanzu in nace murda mace mai shayarwa yana yiwa yanzu tana danga shayarwa yana yiwa ba ta danga shayarwa ma'ana ɗanta bai kan mama murda ce ɗanta yana kan mama murda ce amma in nace murda atin ni kauta un to lalle tabbas ɗan yana yana shan nono to shi yasa qur'ani yace yawma tarawna hatal halu kullu murdi'atin ba wai uwa mai shara uwa babu lokacin da uwa take nuna tausayi ga ɗanta irin lokacin da yake shan mama sai kaga ya cije ta amma ba za ta yi mishi wani abu ba to a wannan lokaci mace za ta watsar da ɗanta a gari ko amma arda'at kenan tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at dukkan mai shayarwa za ta shagala ta watsar da abin da take shayarwa wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha tada'u ba ce tawda'u ba saboda wawun ta zo bayan harful isti'la dama in ta zo bayan harful isti'la ko kuma bayan harful halq ko bayan harfi mai kasra kamar wa'ada ya'id sai a shafi wawo wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha duk mai ciki za ta ajiye cikin ta kiyama ta yi kenan ka kusan bala'i ya kai bala'i wa taran nasa sukara Allah ya ce zaka ga mutane suna maye wa ma hum bi sukara kuma ba maye su kai ba to alramma an ce suna maye kuma an ce ba maye su kai ba zaka mutane suna maye wa mahun bisu kara ba ma yana na giya ba shi ne abinda ake nufi ma yana na kiyama walakin na azabar Allah shadid sai dai azabar Allah mai girma ce idan muka duba wataran nasa sukara wa mahun bisu kara kira'a ta hamzar kisa'i da khalaf wa taran nasa sakra zaka ga mutane suna maye wa ma hum bi sakra su ba maye suke yi ba ba sai ko mun fahimta ba yawwa kinan sakra da sukara malaman da suke taujihun ilmul qira'at sun kace kenan idan an kace sukara jam'u taksir ne ala wazn fu'ala wahiduhu sakran an gane ko sakran sai a ce jam'i shi sukara mace kuma sai a ce mi sakran mace sai a ce mi ya ake ce mace ku yi magana sakratun ko sakrana ne sakrana kuskure ne a larabci na asali sakra ake ce mata gadba da mace gadba ake ce mata alif ake kawo mata ba a kawo mata ta'u sai in ya zama to sifa ne kamar rajulun saifan umratun saifana dogo kenan ake nuhi saifan mun gane ko to amma larabcin zamani yanzu in ka diba cikin tasihatul lughawiyya na majma' al-lugha al-qahira da sauran al-qararat na majma' al-lugha al-qahira suna nuna cewa sun ka ce saboda mutane ba su san larabci sosai ba a bar su su ce su ƙara ta'un ɗin bai ba da shi amma dai ba shi ne larabci mafi inganci ba mun gane ko yawwa ita ko abin nan kira'a ta so hamzar kisa'i da khalaf watar nasa sakra za ga mutane suna maye an gane ko sakra kenan fa'ala shi ba wahidu sakra to sai sun kace to yattaridu hadal wazn fi kulli wasfin ala wazn fa'ilin wa fa'ilin kenan shi wazn fa'ala in muka diba cikin ilmu sarf duk sunan da yanzu ala wazn fa'il an gane ko ko ala wazn fa'il an gane ko dalatin ala illatihi wadda take nuna illa kamar rashin lafiya au zamana ba nan au zamanin ba zamana rashin lafiya ake nufi ya an ce rajulun zaminun ai maridun muna ji ko ka maridin wa marda kaga marid sai aka ce mi marda ala wazni fa'ala jarihin wanda an kai ma rauni jarha zaminun fa'ilun mara lafiya zamna marasa lafiya sun ka ce wa ulhiqa bihi kuma an ƙara ma waɗannan wazancin kenan ko an ƙara ma wazin guda biyu ko wazin guda ma dalla alal hauli abinda ya nuna tsoro na humaitin wanda ya mutu zama mutuwa tana ba da tsoro ala wato jam'i shi mauta mutuwa halikin halakakke waznuhu halka kama ulhiqa bihi nahu sakran lidlalati ala illati shi sakran an ƙara shi saboda ya nuna illa hiya sitrul fi'li aiki mai suturcewa ai taghtiyatuhu shina suturcewa domin maye yana nuna hankalin dan adam ya daina aiki kenan akwai rashin lahiya an gane ko kama qalu kamar da sun kace rauban al-ramba wa wa abin nan rauban sai an kace rauba jam'in shina fa'ala lil ladina yaskiruna min shurbil labani ar-ra'ib mutanen da sun kasha nono wanda yake ar-ra'ib wanda an sukan yi shi an fitar da mai an gane ko to in ya tsima ya tsima in mutu ya sha wani biyu sai shi mahi wa ya hatamiru an ya kuna sakra jam'u sakir wasu malamai suka ce a'a shi sakra jam'i ne na sakir kamar da zamna jam'i ne na zami an gane ko ala wazni zamin fa yakunu miqyasan fi shi sai zama to qiyasi ne to kaji da yadda na ilmu sarfa shigo an ka fafata da shi cikin sha'anin ilmul qira'at almuhimmu dai suna nuna jam'i kuma wanga sakra yana ɗaukan mata yana ɗaukan maza to yanzu kuma sai mu je aya ta gaba ita ce aya ta biyar ta suke ɗauke da taujihi na ilmin qira'at duk da yake abin da ya shi ayoyi guda biyu da ba su da taujihul qira'at muna iya haɗawa da su inda Allah ce wa minan nasi daga cikin mutane man yujadilu fillahi akwai wanda yake jayayya cikin sha'anin ubangiji bi ghairi ilmin ba tare da ilmi ba wa yattabi'u kulli shaytanin marid yabi kowane shaytani marid da dalun na ba da zodon ba marida kangararre daga kamar rodina wanda ya bijiri ma ubangiji an gane ko to anan abin da ya sadi kawo wannan aya wani lokaci ina kawo su ayoyi saboda fa'idodin da suke cikin su wani lokaci na har da alqur'ani ko tafsiri anan wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin akwai wala hudan wala kitabin munir zai zo a aya wato ta eh, takwas kenan sannan kuma akwai ibn nasi man yujadilu fillahi bi ghairi ilmin kuma aka dan bari a cikin suratul luqman an gane ko eh, eh, wa minan nasi man yujadilu man yujadilu fillahi bi ghairi ilmin eh, eh, wala hudan ولا كتاب منير وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا كما كان من آه عفوا وانت وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا إلى تكن سورة الجاثية كو يوا آه ومن الناس آه من يجادل في الله بغير علم آه وانت ومن الناس من يشتري له الحديث ناشي نفرقه آه ليدل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها huzwa ko ula'ika lahum azabun muhin ina fata an fahimci ni wancan wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah ko ba ka dan bane eh wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma wajadna alayhi aba'ana ko a cikin eh, baqara wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfaina cikin ma'ida kuma و... وإذا قيل لهم تعالوا آه، إلى ما أنزل آه، ما أنزل الله إلى الرسول قالوا حسبنا شن تعالوا نكين أنقاني كو قالوا حسبنا تكين كما أبن ما إذا حسبنا ما وزننا عليه آباءنا تنم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله ولا هدى ولا كتاب منير أتكين سورة الحج ساري عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق kuma haka nan bane yawwa da haka eh, irin waɗannan fawa'id wani biyu suna taimaka mu to saboda eh, fahimtar eh, abin nan eh, fahimtar alqur'ani to ala ayyati hal sai Allah ce kutiba alaihi an rubuta mishi an wajibta mishi annahu ga abin da an wajibta gare shi yadda sha'anin yake man tawallahu shi shedan wanda ya jibince lamarin sa fa annahu yudilluhu to zai batar da shi wa yahdihi ila azabi sa'ir zai shirye da shi zuwa ga hanya ta wuta Allah kai mana tsari shi yasa da kaga ka bi shedan to kare ka ta kari an gane ko kenan zai zai zai abka ka ne cikin halaka saboda shi bai da aiki illa halaka halakakke na yana neman masu halaka shi yasa ba a son abokantaka da mutanen da ba na gari ba ana iya zuwa kai musu ziyara ai musu wa'azi an gane ko ko a nemi aikin da za a sa su ko yadda za a yi amma dai a ce a mai da su abokanai akwai hatsari an gane ko sha'ir ya ce wala ta jilis ila ahli danaya kakka zamna zuwa ga mutanen kaskanci masu aikin kaskanci fa inna khala'iqa sufaha'i tu'bi domin ɗabi'o'in mutane wanda su ba na gari ba suna naso tu'bi daga al'abradul mu'diya ne abinda yake ketarawa ya kai zuwa ga wani ban sani kuma fahimta ba shi yasa kaga Allah ya ce wa in ma yusiyannaka shaytanu fala taq'ud ba'da dhikra ma al-qaumi adh-dhalimin to anan kuma dalilin da yasa ita wannan aya ma musamman nisu a kawo ta duk da cewa ta jihul qira'at shine cewa annahu yudhilluhu kaga yudhilluhu fi ilmi mudari'in yana da zamma wa yahdihi ba a ce wa yahdihi ba domin fi'il mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhamma al-muqaddara 'ala al-ya' man min zuhuriha as-siqam abu nabi wanda yasa ni kawo ta shine wa yahdihi wasu suna cewa kullun in kaga kalima ta shari'a hada tana nufin hanya ta gari to ga qur'ani kuma ya ce wa yahdihi ila azabis sa'ir dan haka kalima ta alhuda ba ana amfani da ita bane wajen alkhairi kullum ga dalilin mu a alqur'ani ce ko cikin suratul um, eh, abin nan um, subhanallah cikin eh, suratul eh, wa yahdihi ila azabis cikin suratul safat احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله fahaduhum ila siratil jahim kaga wannan tarun ana iya shirya zuwa ga hanya da ba mai kyau ba ko ko ana amfani da kalma ta hidaya ba a wuri mai kyau ba abu na biyu kalma ta da'awa ita ma tana zuwa wani lokaci ba tana nufin alkhairi ba shi yasa Allah ce ya da'una ila alkhairi don wadanda ya ce wajen Allah ma aimatan ya da'una ila an-nar to ga ayat da akwai tawjihul qira'at kuma tana da tsawo za mu shige ta da izinin Allah Allah ce ya ayyuhan nas ya ku mutane kadiba cikin alqira'at wa asarwa fi tafsiri wal ahkam صفحة تقري شدة تسئين دبيو إن كنتم في ريب من البعث إن كنا شكت تاشن القيامة الله فإنا خلقناكم من تراب mu mun ka halice ku min turabin daga ƙasa nan sai ka ce fa inna khalaqna aslakum min turabin ake nufi mun halice asalin ku mu ba daga ƙasa aka halice mu ba annabi adam shi aka halitta daga ƙasa thumma min nutfatin sannan muka halice ku daga nutfa kaga nan sai zumun tu sauran mutane kenan amma banda hawwa'u ita daga hakarkarin annabi adamu ne banda annabi isa an halice shi ne da kalma ta Allah malamin su aku thumma min alaqatin sannan daga saren jini in ji malam abin nan jini wanda ya daskare shi ake cewa sare nono in ya daskare ake kiran shi sare in yayi wannan abin da yake sama to sai a ce saren jini thumma min mudghatin sannan kuma daga mudgha tsoka daga madgha ne abin da ake tamnawa sai ta kuma kamar tsoka wadda ta kai ana iya tamnata Allah ce to mukhallaqatin wadda an yi zanen halitta akan ta wa ghayra mukhallaqatin da wadda kuma ba a yi zanen halitta akan ta ba wannan akwai maganganu da dama a wannan wurin kadiba cikin ikhtilaful mufassirina asbabuhu wa atharuhu doktora da aka rubuta a kasar Saudiya abin nan Dr. Abdullah Al-Funaisan a safha ta 325 kaga bayanai har zuwa inda ya kari ita ko wajen inna zalzalat as-sa'ati shay'un 'azim kadiba cikin al-ahadith al-muskila al-warida fi tafsir al-Qur'an al-Karim a safha ta 661 da safha ta 665 na kare da aiki kaga maganganun malamai da sabanin da akwai saboda ba son na aka yi ba a a turmu jawari ka dibi dalilan malamai kaga wani da ya karhi in ba a yi hada suka dauke shi akan dalili mun gane ko Allah ce to mun yi haka linu bayyana lakum dan mu nuna muku wato iko mu kenan Allah ce wani qirru mina muna tabbatarwa fil arham mukhallaqatin wa ghayr mukhallaqa wasu malamai suna ganin mukhallaqa shine dan da an halitta ghayr mukhallaqa dan da ba halicce shi ba sai ya zubi an gane ko abin suke ce ma bari da Hausa mace ta yi ɓarin ciki ba wancan ɓari na kaya da an ka'aza saman kai ba wani ƙirru fil arhami Allah ce muna tabbatarwa a cikin mahaifa ma na sha'u abinda muka so ila ajalin musamman har zuwa lokaci sananne an gane ko wanda Allah ya ga dama wani wata bakwai wani wata takwas duk da kiɗan wata takwas bai cika rayuwa ba wani wata tara wani ma ya yi goma wani ma ya yi sha biyu shi ne suka ce ma shekarun ku wani ma wuce an ce har yana wuce haka nan. Eh, aran ba, ba san da yake shekaru ba. Allah ce to sun manu nukhrijukum tiflan sannan mu fitar da ku kuna jinjirai ko jarirai nukhrijukum bai ce wa nukhrijukunna ba mata li taglibi janibin dhukuri ala janibin inas don kowa ana fitar da shi jariri ne da maza da mata kuma nan tiflan sai dauke shi ismu jinsin bai ce sun manu nukhrijukum atfalan ba Allah ce to sun mali tablughu ashuddakum sannan dan ku cika kai karfinku ku cimma karfinku Allah ce wa minkum man yutawaffa daga cinku akwai wanda zai mutu wa minkum man yuraddu ila ardhalil umri daga cinku akwai wanda za a kai shi zuwa mafi kaskancin rayuwa lokaci na rayuwa ardhal daga razil ne an gane ko abin da ke kaskantacce an gane ko sai Allah ce likai la ya'lama min ba'di ilmin shay'a sai ya kai inda bai san komai ba bayan ilimi la ya'lamu min ba'di ilmin shay'an shay'an nakira ce fi siyaqin nafi tufidu al-umum kamar yadda malamai sun kaci an gane ko to a nan akwai abin da kamata mu gani can cikin suratun na'ali Allah ya ce li kai la ya alama ba da ilmin shay'a babu min dan bai hadda alqur'ani ya kiyaye kuma malaman balaga in ka diba cewa tabirul qur'ani sun yi kokarin kawo me yasa aka ambaci min anan can kuma ba ambaci min ba na dai kenan abu na biyu cikin suratul ghafir akwai aya mai kama da wannan wadda ita ma tana dauke da irin waɗannan kamar inda Allah ce huwa allazi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin ko ba haka nan bane to kaga nan da anka ce min alaqa sai anka ce ni thumma min mudgha mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin amma cikin ghafir da anka ce thumma min alaqatin ba a ce mudgha ba sai anka ce thumma yukhrijukum tiflan da anka ce thumma yukhrijukum tiflan an gane ko sai anka ce summa litablughu ashuddakum nan babu bambanci summa litablughu ashuddakum sai an kace summa litakunu shuyukha shi a cikin ghafir amma babu shi cikin cikin hajji sannan an kace wa minkum man yutawaffa min qablu a cikin ghafir nan ko an kace wa minkum man yutawaffa wa minkum man yurdu ila arzalil umri لكي لا يعلم بعد شيئا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلكم تعقلون اتكن سوره غافر شيسا القران يقول لك تفسيرين inda yake da matsala dole sai ka haɗo can da can mi aka ƙara can an ka ambata can mi an ba ambata can ba don kaka ce ƙara wani sarƙamanin ƙari a kimfi sai ka tattaro shi kisa tafsirin alkur'ani ga mutumin da ko da hafizin qur'ani na bai hankalta ma ayoyi daban-daban sai ka ce abin bai tahiya muna gane ku tafsirin qur'ani ga mutumin da bai da masadir littafin tafsiri da zai duba ai ba ka kankana da ka zo ga mutane abin da ka ga dama ba tunda ba dan qur'ani ne kake ba ko ko dan hayaniya ɗan alhadasa sannan kuma tafsirin qur'ani bai yiwa babu ka'idodin ilimi musamman ka'idodi na usulul tafsir da usulul fiqh da usulul hadith da kuma usulul lugha saboda kowane kowace aya yanzu wata muskila na iya tasowa ta wani ilimi to in babu ka'idodi da ni za ta taura a gani sai dai ka ce a kai mu dai tunda Allah hudi mun yarda mu ba mu da kahirci a ba haka nan da ba ai Allah ya ce ai mutane bayani su gani mun gane ko to Allah ya kyauta wa tara al-arda hamida Allah ce zaka kasa ta bushe ta bushe shine hamida daga al-humud ba a ce mata hamida dan nan ba ha karmi yana mai ruwa ba kuma ba a cewa hamida mai godiya shi yasa masu karatun qur'ani sai kaji mutum ya ce alhamdulillahi kaga in yace alhamdulillahi bushewa ta tabbata ga Allah ko Allah ya mutu Allah ramma hamida gashi nan in mutum yace alhamdulillahi Allah ramma yace ni Allah ya sumu ko Allah ya mutu wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin min as-sama'i wa ma kunna munzilin in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin falamma ahassu ba'sana idahum minha yarkudun la tarkudu warji'u ila ma utriftum fihi wa masakinukum la'allakum tus'alun qalu ya waylana inna kunna zalimin fama zalat tilka da'wahum hatta ja'alnahum hasidan khamidin to alram an ce alhamdulillah kare mutu ya ce Allah ya mutu ko ya suma ko alhamdulillah Allah ya bushe ko Allah ya mutu kuma wanda cikin karatunmu shi na nan yau da gobe shi yasa sai dai da rahama Allah gyara waɗansu matsaloli mun gane ko eh ban ce ka zo ka ce limamin garin ku ba eh alhamdulillah su kashe ka ko su yi ma jakka ma eh to alram kuskure na muntashir sai dai a ce wasu ba su da ilimin da suke yi amma wanda ya jiya ya gyara muna ganewa saboda idan da zaka tashi cikin yanayi irin namu hakka girma cikin shi hakka mutu cikin shi wataƙila ba za ka san ma kuskure kake yi ba muna ganewa ba rena malamai muke yi ba da kokarin da sun kai ma musulunci amma wanda ya ji gyara yake ya gyara mun gane ko kuma babu rigima cikin irin waɗannan abubuwa saboda khata ne muntashir koya ma yara karatu da buɗe makarantu na alkur'ani akwai musu karatu da haruffa da kyau wannan abu ne mai kyau amma akwai waɗanda ko sun san kuskure suka yi yana da wahala su gyara an gane ko kaga in kace alhamdu da ha babba nan kasan makoshi kake hita ha in kace alhamdu tsakiyar makoshi ha in kace alhamdu nan saman makoshi farkon sa kowanne yana da wurin da yake fita amma ilmul qira'at da ilmu na makharijul aswat makharijul huruf ba kowa yake karatun shi ba mun gane ko ba harkar rigima bace kakkata yake zo ka ce imamin juma'a bai alhamdu ba alhamdu ko ba kashe kamar da da waya kai to lahiya sai dai a yi ta gyara a hankali a hankali Allah ya shirya da mu to kafin mu wuce gaba a cikin suratul fusilat akwai aya mai kama da wannan wa taral arda khashi'a fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat innal ladhi ahya'aha lamuhyil mauta nan ko wa taral arda hamidan da kasa ta bushe fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat in muka sauka mata da ruwa ihtazzat za ta girgiza mun gane ko wa rabat sannan kuma za ta karu ta dadu shi ne ta yi bunku in ji waɗansu an gane ko yawwa imam abu ja'far al-madani ya karanta wa raba'at an gane ko za ta ƙaru kenan ya karanta da ni da da alhamza an gane ko asalin ihtazzat daga hazzala an ka ƙara alifin da ta'uwan ka ce ihtazzat kenan ihtazza an gane ko yawwa to to sun ka ce kenan warabat da garaba ne yarbu an gani ko shi ne raba yarbu abu ya karu ko ba haka bane yawwa sannan waraba'at sun ka ce da garaba ne yarba'u bi nafsihi an kaza idar tafa'a an gani ko in ya daukaka shine in an ka ce raba'a tugara'i a cikin lamiyatul ajam yake cewa farba bi nafsika an tar'a ma alhamali farba bi nafsika ka daukar da kanka da ka zama tare da kasantattun mutane ka lalace mun gane ko to almuhimmu da duka suna bada ma'ana guda wa ambatat min kulli zawjin bahij ƙasa za ta fitar da kowane irin nau'i nan zauji ana nuhin nau'i bahijin mai burgewa za ta bahja in ji Allah an gane ko yawwa to a nan kafin mu wuce zuwa ga ayoyi na gaba in ka diba cikin bahas na hay'atul i'jazul ilmi fil qur'ani was sunna wadda take kasar saudiya karkashin majalisar malamai ta duniya rabatul alamul islami sun kawo abin nan wani bincike da an kai qur'ani waɗanda kalmomi da ya kawo ihtazzat darabat da ambatat abubuwa guda nawa uku idan ruwa sun kasabka ashe can cikin ƙasa idan ruwa sun kasabka sun ka haɗu da ƙwaya ta hatsi ko ta abinda an ka shuka to ƙasa za ta fara ihtizazi ashe ƙasa da ruwa akwai wasu nau'uka da suke haɗuwa to sai su fara kamar wata kuran suke sai suna haɗuwa suna cakuluwa suna cakuluwa ƙasa tana girgiza tana girgiza tana girgiza ihtizazi ihtizazi da can ciki tana tana wani aiki warabat sai ta bada pus to kaga Qur'ani ya faɗi wannan sai yanzu da an kai bincike da manya-manyan na'urori da manya-manyan gidajen bincike na agriculture an gane ko na agriculture na noma sana an ka gano wannan yana daga cikin ijazi na alqur'ani saboda wasu mutane maka ba ba ba abuta noma mane bille su san da wannan abin mun gane ko yawwa to mu ƙara da akwai aya ta abin nan aya ta tara akwai taujihi cikinta amma dole sai mun hada ta da abin nan da ayin da suke gabaninta saboda ma'anar ta fito a fili gurgurun ikonmu to Allah ce to zalika bi anna Allah huwal haqq wannan dan a san cewa Allah shine gaskiya tabbat wa annahu yuhyi al-mauta kuma Allah zai rayar da matattu wa annahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai anan sai ka duba bai ce wa annahu qadirun ala kulli shay'in ba sai ce wa annahu ala kulli shay'in sai ce mi qadir na farko saboda mi saboda a samu ra'un ta dace da irin haruffan da sun ka zo wato abin da za su zo bayan ta kaga wanda Allah ya ba'su man fil qubur ra'un ci an yi ri'ayatul fawasil karshen ayoyi kenan abu na biyu kuma saboda yufidul hasr wa annahu shi Allah ala kulli shay'in shi kadai ne a dukkan komi kadiru yake da iko duk wanda ba Allah ba akwai abin da ba zai iya ba mun gane ko wa anna sa'ata wa anna sa'ata atiyatun la rayba fiha kuma kiyama tabbat ba shakka za ta zo masu har da alqur'ani alrama atiyatun akwai shi cikin suratu alhajj akwai shi cikin suratu ghafir inna sa'ata la'atiyatun la rayba fiha ko sai kuma cikin suratul kafi to ita kafi ba ta da atiyatun wa anna sa'ata la raiba fiha iz yatanaza'una bainahum amrahum sai kai hatara gakka sa atiyatun in kana cikin kafi alramma wallahi in sun ka ji ka suna mai duka baya babu inda shi amin kai to la raiba fiha la annafiya ce jinsi tana kore dukkan shakka ga kiyama alhali ko akwai masu shakka a ita kiyama akwai dalilin da suke nuna ta nan sai ya zamanto ko ya zamanto nan amun ne makhsus banda kafirai su suna shakka ko shi zamanto a'a nan khabarun ne uri da bihi annahayu kakkun shakka su ko sai sun kai wa anna Allah ya ba'athu man fil qubur Allah zai fitar da waɗanda suke cikin cikin makabarta malaman furuqul lugawiyya arma al furuqul lugawiyya kana jin wannan ilimi ko baka jin shi kana jin shi ko sun ka ce in ka ji qur'ani ya ce al qabr ko al qubur alarma to kuma wani lokacin sai shi ce al'ajidasu to ƙara miyar mutunsu da al'ajidas jam'i na jadas don mu sha wahala a kamari dai alaramma gawa jusra a sunanta ana da mabanci kace komi ba ala ayyati hal qur'ani yana da balaga tashi ta musamman shi yasa in ka diba cikin majallatu tadabbur adadi na tara akwai wani bincike da wani doktor ya rubuta an gane ko yawwa abin nan ne a mace ce ma ina ganin lalle mace ta ta rubuta shi wai wai wai wai sunanta bushra bahi arabiyatul qur'anil karim baina ma'hudil arabi wa ma'hudil qur'an wallahi ka nemi wanga majalla yanzu majalatu da adadi na tara nare ya hito 2020 to kaga yanzu ba mu sani ba ka samu tun da na farkon nan har zuwa na na yanzu dukka tattaro ayin da sun kai bayani ka aza to ranar da Allah in kana bayanin tafsirin Qur'ani zaka samu amfani mai yawa mm haka da aka yi alarma ka tattaro irin liyar dabbaru ayati mashru'i da Saudiya sun ka kirkiro liyar dabbaru ayati yanzu ne ni dai sani na ko na 17 na to kaga ya kai kusan ban san ko nawa ba to in ka tattaro su ko guda 20 ko 30 ka hada ko wace aya sai ka rubuta liyar dabbaru ayati daidai wannan aya yawa aya guda ma sai ka ce auka guda shi kadai miliyar dabbaru a yati inda kana da larabcin da zaka gane wannan ka hudi mashru'i na da kana iya shekara 20 cikin shi ana ja to rashin sanin masadir ilmiya shi tuta muna alqadima wal haditha kuma yanzu in ka dibi majalla ta abugga majalla ta fiqh islami ta rabit al alam al islami al ramba majalisar malamai ta duniya yo majallat adadin su yanzu bai da sakai na 100 da wani abu to inda zaka tattaro su duk binciken da an kai na fiqh kowane ka tattaro shi banda abubuwan da suka kawo da ba su da alaka da qadayil mu'asira yau mas'ala nawa zaka yi ta su sai ka yi ta da mas'ala ta hi dubu alqadayil mu'asira ka samu gidan rediyo kullum ka rinka jiwa musu uku uku alaran ba in in mashru'i na na sati kaga sati 52 na sai ka rinka jiwa uku uku kana bayanin su tunda ba wani binciken yawa gare shi awa guda mace sau tara isa shi ba to kaga a sati a shekara ko da bincike bbb na kaka sawa kaga ba wuce samun 104 a shekara guda to kaga in kana da dubu kana fahimta ta kenan sai ka shekara nawa kenan goma kana wuta kafin ka gane wani bincike shi ma ka zuwa kike shi al'amma mai irin wanga kafin a gane kayi wannan mai yawa eh amma bannan shi alheri ba eh ala ayyati hal na abin da ke son mu ci a gurguje in ka ji ƙwararri ya ce alkubur ƙabarin da mai shi bai motsa ba in ka ji ya ce aljadasu ko al'ajidasu da al'ajidasu yake amfani da shi ƙabarin da mai shi ya motsa wani fi hafi suri fa'idahun min al'ajidafi ila rabbihim yansu luna amma da ya ce wa annan laha ya ba a saman fi ƙuru za a tayar da shi kenan kaga yana nan ba a tayar da shi ba mun gane ko? to Allah ya taimake mu kuma babban littafi cikin wannan ashkamil fil furuqul lughawiyya na Sheikh Abdul Latif Ahmad Shuwairif ya ce zai yi juz'i uku ba sani ba ko ya samu ƙarya yanzu dai ya rasu amma akwai mujalladi guda ya fito muna fata Allah sa ya ƙare a hindo su akwai kuma littafin al furuqul lughawiyya na Abi Hilal al Askari ko malaman tafsiri a wani lokaci suna dan tattabo su daga wani wuri zuwa wani wuri aya ta gaba minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir azu mun yi bayanin su wajen hadda ko yawwa daga cikin mutane akwai wanda zai jayi a cikin al'amarin Allah da gaira ilmi ba tare da ilmi ba wala hudan babu shirya wala kitabin muni babu littafi mai haske sai Allah ce saniya itfihi asalin sana shine ya karkata itfihi gefen sa na ana nufin mai girman kai kenan ka san shi mai girman kai bai taɓa yarda a ga mishi magana ba to saniya itfihi ya karkata gefen sa li yudilla an sabilillahi dan ya batar da mutane in ka ce li yudilla ita ce qira'a ta jamhur ay li yudilla nasa an sabilillah an gane ko ita ko kira'a ta abu amr ibn al-ala al-basri da kuma ibn kasir al-makki da ruwais wanda rawi ne na wato abin da yaqub sun karanta li yadilla an sabilillahi don ya bace an gane ko yawwa ko kaga don ya bace kuma don mi don ya batar kaga an samu matsala shi ya bace shi ya batar to wanda ya bace zulubin shi bai kai ga wanda ya bace ya batar ba shi sa Allah ce alladina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum azaban satimi fawqa al'azabi bima kanu yufsidun to madalla Allah ce to lahu fi dunya khizyun tunda nan duniya yana da kaskanci masu girman kai tunda nan sai Allah ya nuna musu ba kowa bane an gane ko Allah ya ɗebe musu kwarjini duk mai girman kai sai kaga mutane ba su kauna sai kuma ba su mutunta shi saboda yana son ya kaskantar da mutane sai Allah ya sa kanka mai shi dan da ya girman kai yace ana khairu minhum sa Allah yace fakhruj innaka minas saghirin Allah kai mu da tsari Allah yace to zalik wa nuziquhu yawmal qiyamati azab al hariq ranar tashi al kiyama za mu dandana mishi azaba wanda take mai radadi kaga bai da girma duniya bai da girma lahira asalin nuziquhu nuzwiquhu daga zaka yazuqu zawqa yazuqu ne sai an ka maida wawun ta koma ya saboda kasara ta gabace da alaran ba to zalika bima qaddamat yadaka wannan shi ne abinda hannayenka sun ka gabatar wa anna allaha laysa bidhallamin lil abid Allah bai kasance mai zalunci ba ga bayi mun ce zallamu nan ba ana rufin ba siga ta mubaraka Allah bai zalunci bai zalunci dan kadan yana yin mai yawa Allah bai yin mai yawa shi na yin dan kadan a'a wala yuzlimu rabbuka ahada bayani ya gabata akan wannan sannan bima qaddamat yadaka abinda hannayenka sun ka gabatar to ai ba hannaye dan adam ga aiki ba saboda galibin bannan da da muke aikata da muke aikata da hannu kuma hannu ke taimakawa a yi galibin banda Allah ya mun mai kyau to sai kuma ce mu'minin nasi man ya'budullaha ala harf kenan sai ka rike kaga cikin wannan sura akwai mu'minin nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla shaytanin marid nabi kuma mu'minin nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir sariya itfihi can kuma bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir cikin suratul luqman wa idha qila muttabi'u sannan kuma sai nan wa minan nasi man ya'budullaha ala harf dan a kiyaye aya ta gaba wadda za mu tashi a kanta ita ce wato aya ta sha biyar a cikin wato suratul hajji inda Allah subhanahu wa ta'ala ce man kana ya zunnu Allah yansu rahullahu fi duniya wal akhira mun gani ta ko wanda yake zaton Allah ba zai taimake shi ba Allah yansu rahu malaman tafsiri sun yi magana kadiba cikin adwaul bayan fi idahil qur'an bil qur'an kadiba cikin ad-durrul masul fi ulumil kitab al-maknun as-samil halabi kudin nan cin tana kuma zuwa gaba dama yana daga cin asbab ikhtilaf al-mufassirin wato marja'u damir wasu ka ce man kana yazunnu allan yansurahu Allah fi dunya wanda yake zaton Allah ba zai taimaki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba an gane ko fi dunya wal akhirah a duniyar lahira to falyamdud bi sababin ila sama wato sanya ya shimfida ko kace ya mika igiya a sama ta ɗakin shi ila sama idan ba ana nuhin sama ba don babu mutum da ke sama a'a ana nuhin sama na ɗakin shi sun mal ya kuta sannan shi yanki ke shaka shakai ne an gane ko sauran abin nan malamai wasu malamai suka ce a'a man kana ya zunnu allan yau surahu allahu fi dunya wal akhirah wanda yake zato Allah ba zai taimake shi ba ya ga wancan na da kuɗi wancan ya samu kaza sai ce kai mu dai harka gare harka ga al'amarin ga shin miya na yi al'amarin ga harka ga mu da kyana mun ka tawo wane ne wane ne masu irin waɗannan maganganu to in kana ganin Allah ba zai taimake ka ba ka shaɗi kanka ka mutu ka huta Allah ce fal yamdu bi sabbi ila sama ka tai ka dalma yagiya ka mutu ka huta kamar ganin masu motoci da masu kuɗi tunda kai abinda Allah baka kare da shi wani na can da motocin amma bai da lahiya bai iya hituwa kai ko ga kana kana hituwa ka ci abinci ka je ka dawo shi ko ko abinci an samu gabaki shi yasa in baka gode ma abinda Allah baka kullun kana cikin musiba mm Allah ya mana wani tsari to almuhimmu dai ka ji da wani malamai sun kace ni dai na gaya maka to wanda yake zato Allah ba zai taimaki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ko ko Allah ba zai taimake shi ba shi falyamdud bi sababin fi dunya wal akhirah a duniya da lahira falyamdud bi sababin ila sama ya mika igiya zuwa ga sama ya daura ta saman dakin shi kenan ko saman wani abu da yake sama min jihati sama'i kenan thumma liyaqta sannan sai shi yankike dama in an kai in an kai yankike daga sama mi za'i sai sai sai mutum ya faɗo ta shake shi ya mutu an gane ko yawwa sun maliyakta na allamu lamul amri ce sun maliyakta sai da wanto fi'ili amri ne majizumin bilamil amri shi yanki ki inji Allah nan kuma ba shi ke nuna Allah ya ce ka kashe kanka ba don kashe kanka haramun na wanga umarni na gece da in kai yi haka wuta zaka ga ayoyi nan ga hadisai wala taqtulu anfusakum illa qur'ani da kace ko ita ka yarda da ita eh wala tulqu bi aydikum ila tahluka kuma ko ba ka dan bane yawwa imamu warsh wanda rawi ne rafi'a da imamu ruwais wanda rawi ne na yaqub da abu amr ibn al-ala al-basri shi kuma qari ne da kuma ibn amir shi ma qari ne ad-dimashqi shi kuma abu amr ibn al-ala al-basri sun karanta thumma liyaqta bi kasri lam kidan sun yi ma lamun kasra an gari ko yawwa kenan su wannan sun yi mata mi kasara sun maliyakta don inda lamu ta'lili ta zafi a ce li yaqta'a mun gane ko thumma li yaqta thumma li yaqta kaji bambanci wagga thumma li yaqta su ko ta su thumma li yaqta to tunda an yi mata sukuni shi zaman to lamul amri ce ya yanki ke falyanzur sai shi kalla hal yudhi banda kai duhuma yghis shin makircin shi da abin da ya aikata yana iya tafiyar da bakin cikin da yake ji mutu ka huta kuma kana aka cewa ba eh wani mahaukaci a akwai in ya gaba magana mace ba zahi ba sai ce halatta ya ba zahi sai ce to oni har maka san oni bakin shi da abai ta wai koni in kana so in ka kuna ala ayyati hal nan abu guda kamata mu gane ita lamul amri a wagga qira'a dalilin da yasa an kai mata kasra in tabi saboda asalin ta kasra gare ta kenan su wadanda sun yi hankalta ma asalin ta kasra gare ta to in harful atfi yazo ya gabace ta ko wani abu ya gabace ta an gane ko sai a yi mata sukuni amma in dai da ita za a fara magana to da kasra ake farawa to su waɗannan wasu larabawa ko da harsul asli ya zo gabanta su da kasra suka barinta akan asalinta shi yasa can cikin suratu at-talaq alarma Allah ce li yunfiqa zu sa'atin min sa'ati wanda Allah ya baurata malamai suka ce ya ciyar to ina an ka samu wanga daga wannan lamun dinta wasari goma bai fita ba yawwa tawo wannan shi ne abinda za mu ce sai mu ta aya ta gaba wadda akwai taujihul qira'at a cikinta aya ta goma sha bakwai akwai taujihul qira'at a cikinta amma abin nan almuhim Allah ya ce sai mun hada da aya ta gabanta wa kadhalika kama haka ne anzalnahu mun ka saukar da alqur'ani ayatin ayoyi bayyinatin bayyinanni wa anna Allah yahdi man yurid Allah yana shiryar da wanda ya so shiryar da shi duk wanda kaga Allah ya shiryar da shi ya so shirye shi kuma ya san ya cancanci shirya mun gane ko sai Allah ya ce innal ladina amanu wadanda sun kai imani sai ce wal ladina hadu da kuma yahudawa an gane ko an kira su hadu sun kace daga yahuza babansu sai an kace yahudu da larabci zalo ki an kame da tadalu wasu kace a'a saboda annabi annabi Musa ya ce inna hudna ilaika wasu malamai suka ce an kira su yahudawa saboda mi saboda yatahawwaduna inda qira'ati at-taura suna jijjiga kansu in suna karatu at-taura to sai Allah ce wasabiina da kuma sabiina sabiina akwai maganganu daban-daban kansu wani nau'i na na mushrikai wasu su ce daga saba'ana wanda ya bar addini iyayen shi an gane ko in ka diba cikin tafsiri dai kamar tafsiri na ibnu jarir tabari can cikin suratul baqara da tafsiri na abin nan ad-durrul masul can cikin suratul baqara wajen abin nan innal ladina amanu wal ladina hadu an gane ko yawwa zaka ga bayanan malamai da kuma sauran tafsirai waɗanda misali ina ne ka baka don kakkace dole sai su to waɗanda sun kai imani wanda suka kasance yahudawa wasabiina an gane ko imamu nafi al-madani da imamu abu ja'far al-madani sun zammi almadaniyani sun karanta wa sabina kinan sun shahi alhamza an gane ko yawwa to da sabi'awa mun faɗe su wasu mutane da dai mushrikai wan nasara da nasara an kira su nasara sun kace saboda annabi isa ya ce man ansari ila allah qala al hawariyun nahnu ansarullah wasu kace an kira su nasara saboda garin da an kai annabi isa sunan shi an-nasira sai an ka kira masu bin addinin wanda an ka fa a garin annasira wal majusa da majusawa wallazina asraku da waɗanda sun kai shirka Allah ce inna Allah yafsiru bainahum yawm al-qiyamah Allah zai yi rarrabe tsinkari sauran tashin al-qiyama rarrabewa ta waɗannan za su wuta waɗannan za su aljanna amma tun da nan duniya Allah ya rarrabe dan ya bayyana waɗannan mu'minai ne waɗannan kafirai ne inna Allah ala kulli shay'in shahid hakika Allah subhanahu wata'ala mai iko ne akan mi akan komai anan kafin mu wuce aya ta gaba za mu duba wato wani abin nan wajen har da alkur'ani idan muka duba a cikin suratul baqara da Allah ce innal ladina amanu wal ladina hadu sace mi wan nasara sannan ce mi was sabiina a cikin suratul maida an gane ko da Allah subhanahu wataala ce wato innal ladina amanu wal ladina hadu sace mi a cikin suratul ma'ida a shayi tawon alamun ribari da kyau eh ya ka ji ka karanta daidai a a ya yake da kai dai ka haɗi ɗazu kuma ban jika abin da ba a wasabi'una na wasabi'una wan nasara kuma wasabi'ina wan nasara a cikin suratu kenan da ma'ida da hajji an gabatar da as-sabi'un sai dai as-sabi'una a cikin suratul ma'ida bin raf'ida raf'a gare shi i'rabi shi kuma sai ka koma cikin tafan i'rabi na alqur'ani da huskuki daban-daban tunda an yanke shi daga sauran nan kuma wasabi'ina kenan dai a takaicen takaitawa cikin bakara an gabatar da nasara cikin ma'ida da kuma hajji an gabatar da as-sabi'in sai dai as-sabi'una bil wawu wandu cikin ma'ida as-sabi'ina a cikin wato suratul hajji kadiba cikin at-tahrir wa tanwir da sauran tafan tafsiri da suka yi bincike kan me dalilin gabatar da as-sabi'ina akan an-nasara akwai hujjoji daban-daban da suke iya kawowa saboda yahudawa da su da nasara aqida su tana haɗuri guda at-taura da injila shi yasa sai an kace wan nasara was-sabi'ina kuma bakara farkon sura da ta sauka a madina kenan sai an kankanta ma wannan siyaki shi ko nan da an ka zo an ka ce walladina hadu was-sabiina wan nasara an ka sanya sabiina tare da su saboda in su dalilai suna iya ganin ta fuskar zamani as-sabiina tana yawa sun gabaci kiristoci ba sani ko mun fahimta ba kadiba cikin littafin al-milal wan nihal na imamu shahristani kaga abinda malamai suka kawo game da aswabi ila to wannan shine aya wadda zamu dauka ta gaba aya ta 19 inda Allah ce hadani khasbani ikhtasamu fi rabbihim ibnu kasir ya karanta bi tashdid an-nun hadani wannan babu matsala a ran ba an gane ko da hadani da hadani duk ma'anar su guda dai suna rufin wannan jama'a biyu khasmani jama'a ce guda biyu musanna ikhtasamu sun yi jayayya yan maida ta jam'i saboda cikin wace jama'a akwai mutane cikin ta wa in ta'ifatani kaga ta'ifatani jama'a bi minal mu'minin ikhtasalu bai ce ikhtasala ba saboda ko wace jama'a akwai mutane cikin ta fi rabbihim sun yi jayayya a cikin sha'anin ubangijin su to ka koma cikin al-isti'ab fi bayan al-asbab ba fi bayan al-ashab ba da ibnu abdul barr al-maliki wanda mawsu'a ce ta asbabun nuzul ka kashin wace jama'a guda biyu ake nufi ta makka da ta madina kenan ko manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da sahabbansa da kuma kafiran Makka ikhtasamu sun yi jayayya fi rabbihim game da sha'anin ubangijin su falladina kafaru waɗanda da kafirta qutti'at lahum thiyabun min narin za a yanka musu sutura ta wuta an gane ko thiyabun asalin shi thiyabun ne daga asaubu ne an ka mai da wawun ta koma ya'un saboda kasra ta gabace ta Allah ce yusabbu min fawqi ru'usihim alhamim za a rubu zuba akan su alhamim ruwan zahi tar ga suturar wuta ga ruwan zahi alaramma kuma ƙasa wuta sama wuta lahum min fawqihim dhullun min an-nar min tahtihim dhullun kuma sauran ma a kada su cikin gimshikin wuta innaha alaihim mu'sada bayan an liƙe tafi amadin mumaddada ko ga azaba banda Allah wa iya sawarata dan adam hankalinka bai iyawa Allah kai mun tsari da wuta Allah ce yusharu bihi ma fi butunihim wal julud ana narkar da ma fi butunihim abinda a cikin abin nan cikin su hanji suna kwararikewa alaran ba wal julud kuma ana narkar da fatar jikinsu Allah kai mun tsari to ban wanga bai isa ba walahum maqami'u min hadid suna da maqami in ji malaman zaure sun kace kula ki akwai kulki na wuta banda Allah ba wanda ke kulki na wuta alramma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ce kullama aradu an yakhruju minha min ghammin uidu fiha duk lokacin da sun kaso su fita minha daga gare ta min ghammin saboda bakin ciki suna cikin damuwa wa idu fiya sai a maido su cikinta shi yasa waɗansu malamai sun kace ɗan wuta masu hita domin kullama tana nuna duk lokacin da sun kaso fita an maido su sannan kai hattara kullama aradu an yakhruju minha min ghammin a cikin suratul sajda akwai kullama aradu an yakhruju minha wa idu fiha babu min ghammin saboda nan yadda an ka sifata azaba azaba yafi yawa shi yasa an kace min ghammin wa idu fiha sai Allah ce za a maida su cikinta wa zuqu azabal hariq kenan za a ce da su kudan dari azaba wadda take wato mai kula malaman lugha suke cewa ita kullama Sheikh Abdul Latif Ahmad Shuwairi a cikin littafin sa Tadribatul Lughawiyya a juz'i na biyu yake cewa akwai akhta al-lughawiyya ash-sha'i'a kuskure na larabci da ya yaɗu yanzu a zamanin nan shine wasu masu larabci in sun ka zo sai su ce kullama sai su ƙara kullama kullama ra'aituka kullama farihtu mun gane ko yace wannan kuskure ne domin kullama tana zuwa sharadi jawabin ta kamata a kawo kaga da Allah ce kullama aradu an yakhruju minha min ghammin sace mi wa idu fiha ba ce kullama uidu fiha ba kullama khabat sace mi zidnahum sa'ira ba ce kullama khabat ba kullama zidnahum sa'ira to kaga irin waɗannan kurakuran kuma akhta'ul lughawiyya sha'i'a ne sun yaɗu a cikin yaren larabci ya kamata a nisance su wallahu ta'ala a'lam to Allah subhanahu wa ta'ala ce inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah yana shigar da waɗanda sun kai imani sun ka aikata aiki nagari aljanna wadda ƙwarmu suke gudana ƙarƙashinta jannatin kuma ce aljanna aljanna daban-daban tun da kowa shi na da tashi mun gane ko ko kuma manyan guda hudu na wali man khafa maqama rabbihi jannatan wa min dunihi ma jannatan kaji biyu ga biyu hudu kenan sai Allah ya ce yuhallawna fiha ana yi musu kawa ko ana sa musu min asawira na daga asawira mundaye gane ko jam'i na siwa ana kiran shi asawir ana mishi jam'i asawir ko ai mishi jam'i da aswira falaula ulqiya alaihi aswiratun min zahab an gane ko ko ya zamanto aswira jam'i ne asawira jam'i ne jam'ul jam'i ne to min zahabin na daga alarma zinariya an gane ko sai Allah subhanahu wataala ya ce wa lu'lu'an da kuma lu'lu'i mun gane ko kina asawira na na na na abin nan na zinariya wa lu'lu'an idan muka duba imam nafi al-madani da imam abu ja'far al-madani sun zambi al-madani yani da asim kuma al-kufi da yaqub al-hadrami al-basri sun karanta wa lu'lu'an sun yi lu'lu'i nasaba an gane ko yawwa kenan za a yi musu kawa da mundaye da kuma lu'lu'i sauran ƙura sun karanta wa lu'lu'in an gane ko kenan sai zaman to lu'lu'in sun yi masa mi sun yi masa kasra kenan min zahabin wa lu'lu'in mun daye na zinari da kuma lu'lu'u to ita qira'a wa lu'lu'an za a sanya musu lu'lu'i ba ta faɗi shin mun daye za a yi musu kuma mun daye ba kenan tana yiwa akwai mun daye da za a yi musu kuma akwai wata kawar da za a yi musu da lu'lu'u wadda ba ita ba kenan sai ta zama to amma amma ita wanda ta ce min zahabin wa lu'lu'in ta nuna cewa mun daye ne na zinari da mun daye na mi na lu'lu'i kenan ta yi takhsisin shi ita ko can ta ce wa lu'lu'an za a yi musu kawa da lu'lu'u ya zama to a na'am diyama eh shine diyaman lu'lu'u ba eh wanda ana fitar da shi ne cikin teku an gane ko yace yakhruju minhum al-lu'lu'u wal marjan abu ne wanda yake mai tsada cikin teku shi ji Allah zama bid'a sai an shirya wasu malamai sun ce Allah ya halicce shi ne cikin cikin cikin kiwaye wasu kiwaye na Allah halitta cikin suna yan an hwata aka samu shi Allah ramba ki na can da kida arziki Allah ramba to sai Allah ce wali basuhum fiha harir sutura yan aljanna alhariri na ba irin ga alhariri da duniya ba kuma nan a duniya an haramta ba maza su alhariri amma mata an halatta musu kuma an haramta ba maza su yi kawa da zinari a nan duniya amma an halatta ma mata in ka yi sake ka yi kawa da zinari a nan duniya ka yi kawa da alhariri to lahira ko ka shiga aljanna ba ka samu alharirin aljanna sai dai ka samu aljanna don haka ka bata ma kanka sannan can cikin suratul insan yace wa hullu asawira min fiddatin za a samu su kuma mundaye na azurwa ta aljanna wasu malamai sun ce waɗanda sun kai daraja suna da aima kawa da zinari da lu'ulu waɗanda ba su kai su daraja ba a yi musu kuma da azurfa mun gane ku waɗansu malamai suka ce a'a wani lokacin za a yi musu duka gaba ɗaya da zinari kawa ta zinari wani lokacin kuma a yi musu ta azurfa mun gane ku kadiba cikin daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab na ash-shaykh al-allamatu al-qur'ani muhammad al-amid ash-shinqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'a al-muslimin a cikin suratul insan zaka ga wannan bayani to yanzu kuma aya ta gaba wadda za mu je gaba kanta almuhimmu ne yuhallawna inna allaha yadkhulu alladhina amanu salati jannatin tajri min tahtiha al-anhar yuhallawna fiha kai hattara akwai irin wannan aya a cikin wannan sura abin nan inna إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد آية شادي تفرقو إن بيو أتشكنتا تبيكم إن قداتا دكاتي إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها أتبيو على رمو ما يهدى القرآن to sai aya ta 25 ita ma akwai bayani amma sai mun koma ta 24 Allah ce wa hudu an shiryar da su su yan aljanna ila tayyib min alqawli daga magana tsarkakakka ita ce kalmar shahada in ji waɗansu malamai wa hudu ila siratil hamid an shiryar da su zuwa ga hanya wadda take abin yabo don musulunci hanya ce mai kyau ko kuma wa hudu an shiryar da su ila siratil hamid zuwa ga hanya Allah abin godiya domin alhamid ko ya zama to sifa ce ta Allah ko ya zama to a'a sifa ce ta shi as-siratakin to sai Allah ce innal ladina kafaru lalle waɗanda na kafirta waya sudduna an sabilillahi suka kange mutane daga hanyar Allah kidan waya sudduna nasa na an shafe shi wal masjidil harami suka kange mutane daga masallaci mai alfarma Allah ya ce allazi ja'alnahu wanda mun ka sanya shi sawa'anil akifu fihi wal bad haf ya karanta sawa'an sai yayi ma wato abin nan eh linnasi ko allazi ja'alnahu linnasi wanda muka sanya shi ga mutane ko sawa'an al'akifu fihi wal ba'd sawa'an haka hafsu ya karanta rawina asim sauran kuma sun karanta sawa'un al'akifu fihi wal ba'd to in mun ka dauki sawa'an sai ya zama to maf'ulun bihi ne na ja'ala kenan ja'alnahu ay sayyarnahu an gane ko sai ya zama to linnasi muta'alliqun bi ja'ala kenan ja'alnahu linnasi an gane ko sawa'an al'akifu fihi wal bad mun gane ko yawwa ko kuma linnasi ya zamanto shine maf'ulun bihi astani an gane ko yawwa shi ko sawa'an a wannan taujihi sai ya zamanto halun ne in ya zamanto kenan annas shine maf'ulun astani العاكف كما فيه والباد فائل لنا سواء لأنه اسم مصدر شي سواء أن اسم مصدر ني بمعنى مستويا تسند يا أنتو مستويا سي أسمو فائل نا اسم الفائل مستويا دي دي تتشي su ko wanda sun ka karanta kamar da Allah ce lahiyatan qulubuhum qulubuhum fa'il ne na ismul fa'il domin ismul fa'il ya amalu amala fi'ili kamar an ce lahat qulubuhum ne shi ko wanda sun ka karanta sawa'ul akifu fihi sawa'un sai zaman to khabarun ne muqaddam al-akifu fihi wal bad sai zaman to al-akifu mubtada wal bad ma'dufun ne alal mubtada an gane ko muakhar shi ko sawa'un shine mi shine khabar to ita ko jumla gaba daya sai ta zaman to fi mawdi'in nasbi al-maf'ul ath-thani li ja'ala sai ka dauki jumla gaba daya kace ita ce maf'ulun bihi ath-thani ka huta eh sai ka i'rabul jumal kamar da ake cewa ko ku ka ɗauke shi halun ne an gane ko kamar yadda waɗansu malamai sun kace jumla ismiya tana iya zamantowa halan iktifa'an bid damiri an gane ko ba tare kuma da ta kawo wawon ba to to almuhimmu dai ko ka karanta sawa'an lil akifu fihi kinan halu kaunihi sawa'an lil akifu fihi wal ba'd ko sawa'un lil akifu fihi wal ba'd kamar yadda jamhur su karanta mun daidaita al akifu fihi wanda ya dukufa a cikin shi dan gari kenan wal bad da wanda ya bayyana wanda ya zo daga badiya kenan kan bad wanda ya bayyana wanda ya zo bako kenan Allah ce to musu ya sun gaban to daidai Allah ce wa man yuridu fihi bi ilhadi duk wanda ya yi nufi bi ilhadin da karkata sabo bi zulmin da zalunci a garin makka Allah ce nuziqu min azabin alim zamu dan mai azaba mai radadi da wannan ne malamai sun kace ita makka tana da wani abu alaran ma da kayi niyya aikata sako to rubuta mashi da ai kaga hadisin nan da yazo yace in mutum ya niyya aikata sako in bai aikata ba za a rubuta mai lada to nan in bai aikata ba akwai kaidi in don Allah na hawi bari mutum na yace zai saba wa Allah sai ga kulki sai ya bari bai da lara ko guda don kulki na bai bar ma ba Allah na bar Allah bari ba an gane ko eh nabi kuma in yayi niyya aikata sako a Makka to ita ba ta da tana da taksisi zubi zubi da rubuta ma shi yasa wata karuwa tana karuwanci sai gidan mai gida ta musu ta gaji da wannan abin ta tuba an ka ce su tashi sun ka kiya sai an ka kawo 'yan sanda sun ka hidda su da kaji an ka wajar kayansu sai ta yi hushi ta ce ita za a yi ma wulakanci ta ce to ita yanzu makka za ta yi karuwanci wai tun da Allah ya sa an yi musu wulakanci wai za ta ɗakin Allah ta yi karuwanci ta tattara kuɗi ta biya ta sai makka ta zo makka da zuwan ta sai ta mutu ana ramma eh Allah shi mun mai kyau eh eh karuwa ce tana karuwanci mai gidansu ta tuba wadda adda gida ta ce su ba ta gidanta sun ka ce ba su ita sai ta kawo 'yan sanda suka kore su aka yi waje da kayansu to shi ne sai ta yi kushi ita karuwa guda sai ta tattara kayanta ta ce ita yanzu makka ma za ta yi karuwanci wai ma'ana za ta kai ma Allah ta kakka ta aje ta ɗauki jirgi ta sabka ba ta fara karuwancin ba sai ta mutu an gane ko Allah ya kyauta to wannan aya kuma kadiba cikin ikhtilafur mufassiri da asbabuhu wa asaruhu safha ta ɗari biyu da saba'in da biyar zuwa safha ta ɗari uku da ashirin da takwas malamai sun kawo waɗansu sun ce yin gidan haya makka haramun na don Allah ya ce ja'al na hudun nasi sawa alil akifu fihi wal bad da ɗan gari da bako don ɗaya wasu malamai suka ce a'a na an ce daidai suke wajen mutuntawa da komi ba wajen haya ba kariba cikin tafsiri na imamul qurtubi ya kawo wannan bayani da sauran dai ta tafai wanga dan misali na baka to aya ta gaba wadda zamu dauka wadda tana dauke da tawjihul qira'at kafin mu zo abin nan aya ta karshe tun da wagga tana hadir ayoyi aya ce ta 29 amma ba ta daukuwa sai mun kuma ta 27 inda Allah ce wa azim fil nasi da Allah ya ce ma annabi Ibrahim ko mu doka ma daga kisa annabi Ibrahim inda Allah ya ce wa iz bawwa'na li Ibrahim lokacin da bawwa'na mun ka nuna ma annabi Ibrahim makanal baiti inda daki shike lokacin da ruwa sun ka shahi shi kenan shine bawwa'na asalin bawwa'a zamanar da shi annan ma nan ba zaunar ruwa ake nufi ba Allah ce to Allah tushrik bi shay'an zaka yi shirka da ni da komai na kira ce fi siyaqin nafi tufidul umum wa tahir baitiya Allah ce ka tsarkake daki da litaifina ga masu yi tawafi an gane ko wal qa'imina da waɗanda suke tsaye a ɗakin kenan yan gari war rukuku al qa'imina masu tsayuwa su yi sallah war rukai da masu yin ruku'i as sujud masu yin sujada to me yasa aka kawo masu ruku'i masu sujada ana nufin masu sallah an gane ko tahir ka tsarkake ɗakin Allah tsahara kala bita ma da misbahu akwai tsahara hissiya akwai ma'anawiyya a tsarkake ɗakin makka daga shirka tsahara ce ma'anawiyya ba a ganin ta a hannun shirka a tsarkake ɗakin Allah a wanke shi nan kuma mi tsahara ce wadda ana ganin ta to duk ana buƙatar wannan ana buƙatar tsahara hissiya ana buƙatar mi tsahara ma'anawiyya sannan kuma can cikin bakar sai ya ce wa ahidna ila ibrahima sai ce wa isma'ila an tsahira baita lit ta'ifina sannan ce wal akifina can kuma da ya ce litta'ifina sai ce min wal qa'imina bai kawo abin nan ba akifina ba war ruka'i sujud kuma duka tare sai Allah subhanahu wata'ala ce to wa azbin fil nas bil hajj kai kira shine azbin daga uzuru na kunya don ita daga ji lin nas ga mutane bil hajj ka kire su saboda aikin hajji ya atuka za su zo maka rijalan malamin su babu jam'i ne na arrajilu mai tahiyar ƙasa da nan an samu rijilu rijalan waɗansu mallamai sai suka ce rijalan za su zo maka mazaji kenan maza an kace su yi aikin hajji banda mata babu hajjin mata wannan hayaniya ce za ga ma irin wasu ƴan qur'ani da masu fassara tasha sai su ce ya atuka za su zo ma rijalan qatta kenan maza banda mata wa ala kulli dhamirin za su zo maka akan dukkan abin da yake mai dan falallin ciki gaggamuran abin da ya dan fali inji malaman zauri ma'ana na ana nuna maka da wanda ya zo kasa da wanda ya zo saman abin hawa kamar irin raƙumi a wancan lokaci yanzu kuma ana zancen jirgin sama ne ya atina za su zo maka bin kulli fajjin abiq daga kowace hanya shine fajju jam'in shi fijaj wa ja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim wa ja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun amiqa asalin shi mai zurfi yake nufi amma ana nufin mai nisa to dan me Allah ya faɗi wannan sai ce li yashhadu manafi alahum dan su halarci amfani gare su wannan shi daga cikin mu'jiza ta Qur'ani al manafi'ul hissiyyati wal ma'nawiyya duk abin da ka san za a samu da amfani har kiyama ta tsaidu ya shiga cikin manafi alahu to lahum bai ce wala hunna ba li taglibi janibin dhukuri ala janibin inas dan ya ce walillahi ala nasi hijjul baiti ala nasi yace bai ce ala rijali ba kai mai cewa abin nan kuma nan da yace ala nasi banda kafirai dan ya ce ya ayyuha allazina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu almasjidal harama ba'da amim hada kuma yace wa ma lahum Allah yi aziruhum Allah wa hum yasuddu an al-masjid al-haram wa ma kanu awliya'ahum su ba majibintan ɗakin Allah bane ballan tara a ce mushrikai su yi aikin haji sannan kuma yace ni ma kana lil mushrikin an ya'muru masajid Allah shahidina ala anfusihim bil kufr da wani zai maka ƙarya Allah ce to wa yadhkuru isma Allah shine daga cikin amfanin da za su samu su ambaci sunan Allah bayan ya ce amfani sai ce kuma su ambaci sunan Allah zikrul khas ba'd al-am shi ambaton Allah shine daga cikin amfanin da ake samu a wannan wuri nan saboda itina'i da shi an ka kawo shi nuna muhimmancinsa fi ayyamin ma'alumatin a cikin kwanaki sanannu can cikin bakar kuma ce wadkurun laha fi ayyamin ma'adudat can kwanakin mina ake zance daga goma nan sha ɗaya sha biyu sha uku shi kunan ma'alumatin na ana nufin kwanakin aikin hajji alama da zuka hummin bahimatul an'am shi yasa wadansu malamai suka ce kwanaki goma ake nuhi na zulhijja akan abinda Allah ya arzita suna dabbobin ni'ima Allah ce fa kulu minha ku ci shi yasa wadansu sun ce in kai yanka dan baka ta makka dole sai ka ci Allah ce a ci wasu sun ce a'a al'amru laysa li wujubi ba na wajibi na ba in kai yanka kan ba talakawa yayi shin mai aikin haji shi na layya ko bai layya akwai sabani na malamai kadiba cikin adwaul bayan kuma kadiba cikin mawsu'atu ahkamil udhiya ni dai na baka labari tunda shi mai aikin haji sun ce hadaya ya kamata shi tunda ya hadaya ba sai ya yanka ba wasu sun ce a'a hada yashe daban la yashe daban maganganu ne na malamai Allah ce to wa at'imul ba'is al-faqir ku ciyar da al-ba'is al-faqir wanda yake cikin tsanani al-faqir wanda yake talaka to sai Allah ce summa liyaqdu tafasahum ko summa liyaqdu tafasahum dan saboda su cire gashin kansu tafas ita ce sura ko suma kamar yadda ake cewa wal yufu nuzurahum su cika alwashin su da sun kai tunda akwai wanda ya yi alwashin su ya aikin haji ko ko su da sun kai ta aikin haji wal yatawafu bil baitil atiq su ke waya ga daki wanda yake atiq malam bilmi atiq al atiq shine wato da dadde tsohu ko kuma al atiq shine fa'ilun ne bi ma'anar muf'al wanda an ka yantar al mu'taq kenan tau nan akwai bayanai kafin mu zo aya ta karshe da adda bayanai ta 31 sai mu tsaya ala ayyati hal nan imam warsh wanda rawi ne na nafi' shi kuma da imam ruwais wanda rawi ne na yaqub da imam qumbul wanda rawi ne da ibnu kasir da abu amr ibn al-ala al-basri da ibnu amir ad-dimashqi an gane ko sun karanta bi kasrin lam summa liyaqdu tafasahum wa liyufu nuzurahum an gane ko waliyattawafu bil baitul atiq an gari ko yawa su ko sauran sun karanta waliyufu nuzurahum waliyattawafu bil baitul atiq sun yi sukuni an gari ko sai dai imamu shu'ba shi ya karanta bi fathil wawi an gari ko bi fathil wawi kenan waliwaffu nuzurahum ba sai ko mun fahimta ba waliwaffu nuzurahum wala wala yuwaffu nuzurahum kenan tunda bi fathi alwawi ne an gane ko wala yatawafu bil baiti al atiq to menene bambanci tsakanin waɗannan kira'o'in lazu karatun da muka yi muka ce lamul amri idan ta shiga cin fi'ili mudari'i ne ake mata sukuni amma wasu larabawa suna mata kasra fil asl tunda dama inda ta tashi inda a tashi akan ta ne ake mata kasra kamar yadda muka ce li yunfiqu zu sa'atin min sa'ati yawwa to shi imamu shu'ba dai karanta wala abin nan wala yuwaffu wala yuwaffu an gane ko fi'ili mudari'i na waffa yuwaffi taufiyatan kina aufa nazarhu ya cika alwashin da yi su ko wadancan wala yuwaffu su ko wadancan wal yufu daga aufa yufi ifa'an ne to kenan sai zaman to fathin lam da an kai muna ganewa da an kai fathul lam da waɗanda sun kai kasra da sun kai sukuni dun lamul amri ce an kai ma wannan cikin larabaki da akwai masu mutu sukuni in ta gabato da wani abu gabanta harful atfi wasu yi mata kasra akan aslinta wasu musu yi mata fatha duk dai ma'anar da ta bayyana mun gane wannan ɗai kenan sannan kuma wannan shine abinda az-zahiri na abin nan sannan kuma idan muka duba tana iya zamantowa kasarar da an kai mata ta ɗauki cewa lamun ta'alili ce dama da lamun amri da lamun ta'alili duka suna mafi suna mafi ili mudari'i lamun ta'alili tana mafi ili mudari'i nasla sai a shahe nunu li yazhabu an gane ko li yazhabu lamun ta'alili ce an gane ko ta yi mishi nasuma mansubun alama tasbi hasfun nun li annahu min al-af'al al-khamsa kuma ana cewa wal yadhhabu so tafi nan sai gamanto lamul amri ce sai dai fi'ili mudari'i majzumun bi lamil amri wa alamatu jazmihi hasfun nun li annahu min al-af'al al-khamsa to ko ko sai shi koma thumma li yaqdu tafasahum ya koma wancan atafi li yashhadu manafi'a lahum dan su halarci amfanin su thumma li yaqdu tafasahum kuma dan saboda su yi aski wali wafu nuzurahum dan saboda kuma su cika alwashin su wali yatawafu bil baitil atiq dan saboda su kewaye daki duk amfanin su na an gare ko wannan ya dauka wannan kiran ko ya zama to lamul amri atafina akan fakulu minha ko ya zama to ma'tufini akan lamul ta'li anan abu guda ya kamata abu biyu ya kamata mu kara ko uku nan da ya ce li yaqdu tafasahum malamai sun kace wanga yake nuna maka muhimmancin ikhlasi a rayuwa an gane ko muhimmanci ikhlasi a cikin rayuwa masallaci abu na mai tsarki amma in ba a gina shi don Allah ba karshe sai ya koma mai bola والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل Allah mai da wannan masallaci da an ka gina bola ita ko sura in an cire ta mice ce kazamta da ko sai a sa ta shara amma da Allah ce sun mule ƙuru ta fasa da yake don Allah an ka cire ta da Allah zai baka to wal yufunu zurahum su cika wal yatawfu bi yadati atiq na akwai radiga yan alqur'ani yura an ce a kewaye daki to kewaye nawa za a yi sai su ce ka yawo da kaga dama ko ko in guda ma ka yi yayi a'a hadisi na Jabir ibn Abdullah tunda fi'lul amri yufidu al-itlaq an gane ko guda bakwai yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi na sahih muslim tafa bil baiti sab'an al-atiq ɗaki ne da ke da ɗaɗɗi in ji malaman zauri to kuma tabbat haka ne don Allah ya ce inna awwala baitin wudi alin nasi lallabi bi bakka awwala baitin wudi alin nasi nan lil ibada sannan kuma malamai sun kace a'a ana iya ce mishi yantacce Allah ya yantar da shi daga duk wani kahiri don ya ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul to mun ji wannan to mu je aya kafin ta karshe sai mu je ta karshen wadda za mu tsaya kanta Allah ce to zalika wannan wa man yu'azzim hurumatillahi wanda ya girmama abubuwa masu har masu mutunci na Allah waɗanda Allah ce a girmama kenan fa huwa khairul lahu inda rabbih shine mafi alkhairi ai ma'ana shine alkhairi gare shi don in baka girmama al'amuran Allah baka hada hatsari wa uhillat lakumul an'am Allah ce an halatta muku dabbobin ni'ima wa ya halatta su Allah ba a kawo fa'i ba illa ma yutla alaikum sai abinda ake karanta muku to abinda ake karanta muku in suratul hajji ta sabka bayan ma'ida tunda ma'ida tana ƙarshen abin da bi ya sabka kenan bai shiga illa ma yutla alaikum abinda ake karanta muku don lokacin ma'ida ba ta sabka ba abinda ake karanta muku sai zama to abinda a cikin suratul an'am da wanda zo cikin suratu al-baqara in mun dauki suratul hajji madaniya ce wadansu malamai sun dauki hajji makkiya ce an gane ko saboda wadansu ayoyinta ana ganin makka sun ka sauka wasu kuma madina sun ka sauka ba sani ko mun fahimta ba to tunda an yi zancen kange mutane daga masallaci mai alhurma to kange masallaci ai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taso daga Madina da zai zo Makka shi in wara sun ka sun ka kange shi wasu sun ka ce a'a ai shi shi na Makka ma suna hana mai zuwa masallaci in gane ko to Allah ya ce to illa ma yutla alaikum sai abinda ake karanta muku kenan sai ka dauke shi wanda ya sauka in mun ce madaniya ce bakara ita ce farkon sauka a Madina kenan wanda an ka faɗa cikin suratul baqara inna ma harrama alaikum albaytata wad dam da wanda kuma an ka karanta muku a can cikin surori makkiya cikin suratul nahli abin nan wanda ya sauka cikin suratul da wanda ya sauka cikin suratul an'am qul la ajru fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu daga baya kuma illa ma yutla alaikum sai kuma wani abu ya sauka cikin suratul ma'ida harrimat alaikum almaytatu wad dam wa lahmul khinzir Allah ce fashtanibur rijisa ku nisanci ar-rijisa kazamta min al-awsani shine gumaka ba min al-awsani ba sashen gumaka don babu gunkin da bauta sai ba shirka bace na wagga min bayaniya ta malam misbah eh kawai da in shi'a sun kace ai Allah ce wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran ajira sun kace minhum cikin sashen sahabbai saboda min su a wajen su tabbi'idiyya ce a wajen ahli sunna kuma bayaniya ce kinan hiya al-awsan sune gumaka wajtanibu qawla zur ku nisanci shaidun maganar zur malam bahaushe ce shaidun zur a shirin na ɗauko shi an gane ko wanda manzo Allah sallallahu ya lissafa shi cikin kaba'ir zunub wa kana muttaki'an fajalasa yana gijirce sai da tashi zauni Allah ce to hunafa alillahi kuna masu karkace ma duk wani addini na ƙarya kun fuskanci addinin Allah ghairu mushriki da bihi ba masu shirka da Allah ba ta akidina Allah ce wa mun yushrik billahi da wanda ya shirka da Allah faka annama kharra min as-sama ka ce dai kamar ya fado ne daga sama fatakhtafuhu at-tayr nafi' imamu nafi' al-madani da abu imamu abu ja'far al-madani sun karanta fatakhtafuhu at-tayr kina asalin shi fatakhtafuhu at-tayr da sai an ka shafe ta'un guda al-muhimmu dai fatakhtafuhu at-tayr takhtafu daga khatafani yakadu al-barqu yakhtafu absarahum shi ko fata khattafu tsairu ta khattafu tsairu na sai zaman to fisgar cikin wannan tafi karfi na daga baya eh sai zaman to fisgar kala kala ta aw tahwi bihi rihu ko ko iska ta jefar da shi ar-rih iska ta jefar da shi fi makanin sahiq a wuri wanda yake wato mai nisa ina fata an fahimce ni aw tahwi bihi rihu fi makanin sahiq ko ko iska ta jefa shi a bagire mai nisa kaji dai shirka wato abu ce wadda take mai hatsari kwarai da gaske idan muka duba cikin taujihul qira'at al-ashr bil qur'an an gane ko abin nan qira'a ta fatakhtafu tayu sun kace daga khatifa yakhtafu ne kenan kamar inda Allah ce illa man khatifal khatfata fa atba'ahu shihabun saqib kaga ya samu fi'ili irin nashi wanda ya zo an gane ko yawwa kamar yadda kuma Allah subhanahu wataala ce yakadu albarqu yakhtafu absarahum sannan qira'a wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil bayt atiq shuba ya kanta wala yuwaffu nuzurahum daga waffa ko wace ita ma an yi taujihin ta ita qira'a wal yufu nuzurahum abin nan qira'ata shu'ba wala yuwaffu nuzurahum kama inda Allah ce wa Ibrahim allazi waffa kaga daga waffa yuwaffi tawfiyatan ni shi ko qira'a ta jamhur wal yufu nuzurahum kama inda Allah subhanahu wa ta'ala ce wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum daga aufa yufi ifa'an ina fata ana fahimta ta yawa to kafin mu je aya ta karshe saboda abin nan ko ita dai ce ma ya kamata mu tsaya kanta saboda waccan har da ce a cikin ta zalika wa man yu'azzim sha'air Allah sai kai hattara na farko zalika wa man yu'azzim hurumatil Allah na biyu kuma wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub ana rama mai hada alqur'ani gakka tai wajen har da su kamo ka dan ka san wani bi mutum shi yin kuskure sai ya zo ya jujjuya su ina fata an fahimce ni yawwa to waman yushrik billahi fa ka'annama kharra min as-sama fa takhtafu at-tayru aw tahwi bihi ar-rih imam abu ja'far ya karanta aw tahwi bihi ar-riyah an gane ko amma nan huska biyu yake da ita ya karanta fa takhtafu at-tayru aw tahwi bihi ar-rih ta wata fuska kuma ya karanta aw tahwi bihir riyahu iskoki kenan daban-daban sun tafi fiske shi tunda ya an sako shi tana yi waye karo da iska mai tafiya hanya guda ko kuma ya karo da iska mai tafiya hanyoyi daban-daban to kaji dai hadarin shirka yawwa to ita wannan aya ta zalika man yu'azzim sha'airallahi insha Allah ta'ala kanta ya kamata mu tashi a darasi na gaba duk da yake babu tawjihul qira'at a cikin ta in Allah ya so kuma ya kaddara abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh